بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau insha Allah za mu shiga gaba da darasinmu na kitabar tauhid wanda shi ne haƙƙin ubangiji a bisan bayin shi kuma za a shiga cikin sabon babi shi ne ƙaunullahi subhanahu wa ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير wannan babi wanda yake nuna halin mala'iku tare da ubangijinsu lokacin wanda ana yin wahi shi ne kenan ana so a gane tun da mala'iku su ne bayan allah wanda لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما duk da wannan suna tsoron ubangijinsu tsoro ne wanda ya kamata shi ne wanda ya cancanta kowa dan adam ya yi tsoron ubangijinsu fiye da tsoron mala'iku da ubangijinsu saboda dan adam Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi saboda ya bauta Allah subhanahu ta'ala shi kadai kuma suna da kuskure wanda mala'iku sun ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula mai zalunci mai jahilci kenan Allah subhanahu ta'ala ya kwatanta dan adam mai zalunci mai jahilci amma mala'iku an san masu biyayya ne babu zancen jahilci babu zancen zalunci kawai duk wani abu wanda umarni wanda ya zo daga wajen Allah kai sai suna yi amma duk da wannan suna tsoron ubangiji lokaci wanda yake yake ma wahi saboda haka yace hatta idza fuzza kenan lokaci wanda tsoro yana hutowa daga zukatansu qalu madha qala rabbukum suna tambaya junansu me ubangijinku ya cewa kenan nan yana kwatanta mala'iku duk da darajarsu duk da makanarsu saboda yake daga shahmata uznihi ila atiqihi kenan daga kunninsu zuwa kafadan shi yace kamal mutum ya tahi shekara 700 masira su mafi am amma duk da wannan suna sauran ubangijinsu ina su da dan adam wanda bai kai ba ko kaɗan a cikin halin wannan mala'iku amma duk da wannan su ba ruwansu suna nan amma kamar wanda ubangiji su fara tare yake cewa innahu kana zaluman jahula mai zalunci mai jahilci in ba haka bane ba kai wanda ka san ba komi bane ba wajen ubangiji su fara ta'ala wa'innan wanda sun hika girma sun hika daraja sun hika biyayya amma duk da wannan suna kokari a bisan biyayyar ubangijinsu kuma suna tsoron ubangijinsu subhanahu jalla jalal kenan nan yake الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم yake wannan yake kwatanta wa'annan mushrikai wanda suke bauta wasu wanda ba ubangiji bane ba subhanahu wa ta'ala wa'innan wanda ba komi ba ne ba kuma su ma ba komi ba ne ba in aka gani tsakanin su da mala'iku amma sun bari ubangiji subhanahu wata'ala saboda mutumin in kana tsoron abu baka iya kamishe wannan sai bauta ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u yace in kana so wani abu dole sai ka mishi biyayya kuma ga alhali kana ba ubangijinka wannan ko asiyan ma'asiyan sabo kana ma ubangijinka sabo amma alhali kana nuna kana son ubangijinka yake baiwa busu gamuwa kenan in kana so ubangijinka dole sai ka mishi biyayya amma alhali wanda ka mishi sabo kuma har lokaci kana son shi yake wannan bai yiwa kenan su wa'annan wanda suke bauta wa'annan gumakensu ko mushrikensu ko ko zukatansu ko ko duk wani abu wanda kana mishi biyayya fiye da wannan biyayyan ubangijinka subhanahu wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yace ban halitta ma mutane da aljannu sai su bauta Allah shi kadai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa illa liya'budun kenan ya kamata biyayya bauta duka wannan sai ubangiji shi kadai ya cancanta a mishi to kuma ka zo kana bauta wa'annan abubuwa gumake ne ko wane ne ko mutane ne ko shimfe-shimfe na naka wanda kake yi kuma kana bari ubangijinka baka mishi bauta kenan wannan yake kwatanta wannan ba alama bane ba kana son ubangijinka subhanahu jalla jalalu to kuma hallau nan yake cewa isbat alkalam lillahi subhanahu ala ma yuliqu bi jalalihi maganan ubangiji daidai wanda ya cancanta da shi saboda الله عز وجل قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قالوا ماذا قال ربكم منين ubangiji ku yace kenan akwai ubangijin mu yana magana amma wata magana a magana wanda ya cancanta da shi da girman shi da darajar shi da kenan akwai isbat al-kalam kenan magana ta ubangiji subhanahu jalla jalaluhu kuma hal law anna kalam Allah ghayr makhluq la annahum yaquluna madha qala rabbukum wa lam yaqulu madha khalaqa rabbukum yace wannan yake nuna maganan Allah ba abun halitta bane ba ba cikin halittun Allah bane ba saboda yace nan wanda sun tambaya sun ce maza yaya ubangijinku yake yace ba su ce ba menene ubangijinku ya halice su kenan maganan ubangiji daban da abubuwan da Allah ya halice su daban kenan maganan Allah shi ba cikin halittan ubangiji ba ne ba saboda akwai nan a cikin wannan matsala akwai aka yi magana da yawa tsakanin al'imam ahmad bin hanbal da wa'innan wanda sun ce dole zai in ya ce maganan ubangiji ko ƙur'an a makhluki ne na'am kuma isbat al'ulu lillahi subhanahu ta'ala fauka makhlukatihi isbat al'ulu an Allah azza wa jalla fi sama ala arshihi yana sama saboda nan lokaci wanda suke tambaya bayan wanda tsoro ya huce daga zukatansu ya ce ƙalu ma za ƙala rabbukun ƙalu haƙa wa huwa al'aliyu alkabir kenan shi ne ubangijinmu shi ne sama shi ne babba kenan sun kusanta yana sama kuma isbatu azamatillahi subhanahu ta'ala kenan Allah subhanahu ta'ala mai girma huwa al-aliyu al-kabir laysa hunalika man huwa akbar minhu jalla jalaluhu to ko fi sahih sallallahu alaihi wasallam مم. فيسمعها نعم فيقال دقوا بتلك الكلمة التي نعم ننكما تكين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنهتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه nan a cikin wannan hadisi akwai bayani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwatanta su mala'iku in Allah subhanahu wa ta'ala kada al'amura min sama kenan in ya yanke amari ya yanke wani hukunci a sama can yake mala'iku suna buga da fukafikinsu kasa zarbatar mala'ikata da ake hatiha khad'anan liqawlihi kenan kamar sun yarda sun amince da maganan ubangijinsu ka annahu silsilatun ala safwan kamar tarka ne na karhe ana janye a bisan dusi قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع مسترق السمع الجنون سنا هوا ɗaya bisan ɗaya. suna tahiya su ji maganan Ubangiji can a sama. Nan, ashabi ya bayyana yaya suke tahiya har su hau can sama su ji maganan Ubangijinsu. Yake ƙala sun mai yankaha faisman halkali maza, wasafa Sufiyan bi kafihi fa harrafa ha wa badda da bai na fabi. Sufiyan yace kamar haka yake harrafaha kenan ya juya hannun shi kuma baddada baina asabi'ihi kenan ya raba tsakanin yasosin shi kenan yana nuna wannan bisan wannan wannan bisan wannan wannan bisan wannan har su tahiya sama to lokacin wanda wani daga cikin su can sama ya ji magana to qala fa atba'ahu al-bawla azza wa jalla bi jihabin saqib قال إلا من خطف الخطبة فأتباه شهاب ثاقب kenan Allah kuma ya tura mishi wannan tarmamuwa mai wannan ya tuni shi mashi a tura mishi mashi to wannan in ya zo watakila wannan ya bada wannan wannan ya bada wannan kawai suna tahiya wannan ya bada wannan hal su kai wajen mai sihiri ko boka حتى يلقيها إلى الساحر أو الكاهن تو فيسمع الكلمة فيلقيها من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه كان سنة هي كما ماشي ko ya same su ya hudda shi kenan kawai ya kashe su kuma hallo babu zancen ko ko ya tahi hal su ba da wannan kahin boka koko mai sihiri kala fayukazzi ma'ahu mi'ata kazba kenan in ya ba da wannan magana na gaskiya wanda sun ji sama kenan ba shi kadai ne ba ne ba zai bada kasuwan shi ne kenan ya bada wannan mai gaskiya zai ba shi tare da wannan mai gaskiya dari masu mara gaskiya kenan ya kwazi ma'ahu mi'ata kasba kariya dari ga gaskiya guda tak kenan su ma kenan sun tashi da wannan qala fa yuqal alaysa qad qala lana yawmi kaza wa kaza kaza wa kaza fa yusaddaq bi tilka al-kalimati allati sumi'at min as-sama in aka zo za a ce to in kace wannan boka bai da gaskiya su ce a a wata rana ba ya gaya mun ba ranar kaza zai faru abu kaza da kaza kuma haka ya faru kuma hallawa ne wanda ya dabbobin sun bace ya tahi ya tambaye shi kuma ya kwatanta mishi wanda ya tahi ya tahi tarda daidai haka ne yace kenan da wannan kalima guda wanda ya bashi na gaskiya yace shi kenan saura dukkan maganganu sa a dokar shi kamar gaskiya ne kuma dukkan shi kariya ne dama kenan su wa'annan ko an ma mutum gaskiya kariya ne kuma bai kamata ba mutum ya tafi wajen wa'annan bokaye ko bokaye saboda ya tambaye su da abubuwa na ghaibu saboda babu wanda ya san alghaibu sai ubangiji shi kadai qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa illa Allah azza wa jalla wa ma yash'uruna ayyana yub'athun to yanzu nan yace fihi raddun ala al-mushriki fa idza kana hadha hal al-mala'ika inda sima'i kalam Allah azza wa jalla ma a'ta'ihim Allah azza wa jalla min al-quwwati علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم فكيف بمن دونهم yace in an gane ga mala'iku kuma ga hali wanda suke ciki ga Allah subhanahu ta'ala ya ba su komi da komi ga karhi ga girma ga duk babu wani abu wanda bai ba mala'iku busu alama ba bai kamata ba ma a ce taka ayi muqarna tsakanin mala'iku da mutane saboda me saboda wa'idnan Allah subhanahu ta'ala ya zabe su ya sa su a cikin al'amari kuma babu zancen sabonin Allah tsakaninsu da Ubangijinsu shi kenan amma duk da wannan in Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana ko duka gaba ɗaya mala'ika saboda tsoro wanda suke ji wajen magana Ubangijinsu hal su suma saboda yaunin da tarihin maganan Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma duk da wannan su ne na farko wanda su suna yarda kenan yadribuna ajdahajim khud'anan li qawlihi subhanahu wata'ala kenan sun yarda da ubangijin da maganar ubangiji subhanahu jalla jalalu to kenan wa'annan mala'iku su ne ma wanda suke bauta duk da girmansu duk da darajarsu duk da karhinsu amma busu sabonin ubangiji subhanahu ta'ala su ne na farko wanda suke bin maganan ubangiji subhanahu jalla jalalu yace in wa'annan mala'iku ne haka suke ya ya sauran mutane ya kamata su ne su ce to tunda mala'iku gashi kusanta da ubangiji kuma ga girma kuma ga karhi kuma ga amma duk da wannan su ne masu biyayya su ne masu bauta su ne masu kenan ya kamata mu ma mu bi hanyar wa'innan mala'iku wajen bauta da tsoron Ubangiji subhanahu jalla jalaluhu subhanahu nan kuma halaye ce an raddu alal mushriki na lazina ya budu na mala'ikon an biya of salihin mushrikai wanda suke bauta mala'iku annabawa salihai su wa'innan yaya su mala'iku su da kansu suna bauta ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma kai ka koma ka bauta musu ka musu bauta bai kamata ba kuma ka san sarai Allah subhanahu wa ta'ala yace lokacin wanda ya halice ka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halice ba mutane da aljannu sai su bi mu ne bauta to kenan abu ya kare bai kamata ba a koma amma wani bauta wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala bane ba kuma ya ya kawo muka dalili babban dalili su mala'iku da duk da darajarsu suna bautan ubangiji subhanahu wataala kuma kai ka koma kana kana musu bauta yake ta'zim Allah azza wa jalla wa annahu al-mustahiq lil ibadati wahdahu la sharika la girmama ubangiji kuma hallau ka sa shi kadai ne wanda ya canca ya can ya ya cancanta a musu bauta shi kadai subhanahu jalla jalaluhu kuma hallau yana kwatantawa Allah subhanahu wata'ala yana sama kuma hallau yana magana kuma maganan shi ana ji saboda mala'iku suka ce hatta idza fudda an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu alhaq me yace ubangijin ku yace gaskiya ya faɗi gaskiya to kenan Allah subhanahu wata'ala yana magana ko magana ne ana ji amma magana wanda ya cancanta da shi jalla jalalu kuma hallau Allah subhanahu wa ta'ala yana sama Allah subhanahu wa ta'ala to kuma yace ibtal as-sihr wal kihanata wa an wa in sadaqa al-kahin wa sahir fi ba'd al-ahya yace masu sihiri masu bokanci ya ce duka wannan a rushe yake bai kamata ba ko su yi gaskiya a cikin wasu abubuwansu wanda suke yi ya ce saboda wannan haraka su wa'innan aljannu ne wanda suke hawa sama inna kunna na ƙwadamin hamaka'ida da same faman ne suna ana yi da hushi haban rasa da kenan dama suna hawa hawa suna tafiya can su ji maganar ubangiji amma yake yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan mashi ko mashi ka jama mashi mashi ce mashi shika kenan Allah ya sa kenan su ne suna gadin sammai kenan baiwa mutum ya hau sama can sai in an Allah ya tura mishi wa'in nan mashi shika saboda haka kenan wa'innan wanda suke bin wa'innan mushrikai wa'innan masu sihiri wa'innan masu bokanci wa'innan dukka kenan an san ba a cikin gaskiya suke ba wanda yake cikin gaskiya ya kamata ya bi ubangiji subhanahu jalla jalalu yace anna al-ibra bil ghalib al-kathir la bin nadir al-qalil saboda su wa'innan bokannai wayannan wannan bokaye su dama daga kalima guda ko abu guda wanda su wayannan aljannu suna kawo mishi tare da wannan gaskiya na ɗaya farko wanda suna kawo kenan suna gama tare da shi nawa kariya dari kenan yawan magana su kariya ne kenan ɗaya a cikin dari kenan nawa ne kenan kamar ba komi bane ba amma duk da wannan su wa'annan wanda shaitan ya yi husare a kawunansu kawai za gani a wannan ba wata shekara ba ya to kana kame kame shekara ko wata kaza ko yanzu shekara kaza ya yi magana kuma ga ya yi gaskiya to wannan duka yana nuna wannan al'amari wanda suke ciki ba gaskiya ba ne ba saboda ya kamata in mutum yawan gaskiya yake kenan ko so ɗaya ya yi karya za a dauka mashi uzuri amma yawan karya kuma so ɗaya ya yi gaskiya kuma lokaci shi kenan kawai duk wanda ya hudu sai an ji maganar shi bai kamata ba to wani lawas
يكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسمائه سأله الملائكة ماذا ما يرد من آياته فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقول كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بوحي إلى حيث أمره الله عز وجل na'am nan kuma ya kawo hadis عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل لوكشي واندا ألا ينا ما وهي yace sammai suna girgiza saboda maganar ubangiji khawfa min Allah azza wa qala akhadha as-samawati minhu rajfa aw ra'datun shadida yace khawfan min Allah azza wa jalla soro ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kasan dukkan wayannan bayin Allah ne subhanahu wa ta'ala sammai tattai itace duwatsuna wane ne dukkan wa'innan wanda ana ganin su dukkan wa'innan bayan Allah ne to Allah subhanahu wataala yace in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmana abda yace dukkan wa'innan bayin Allah ne subhanahu jalla jalaluhu kuma bawa ya kamata ya tsoro yayi tsoro mai ubangiji shi kenan sammai wa'annan sammai ta bakwai duka gaba daya suna girgiza saboda sauran ubangiji subhanahu wataala saboda wannan magana wanda ubangiji subhanahu wataala yayi to in ka gani ko ina in ka gani zaka gani sama yana kasa saman ka ko ina kai yawon ka a duniya dai sama gashi a kasan a saman ka kuma babu bincike daya wanda yake karkashin wannan sama amma duk da wannan yana nan a tsaye ba a taba ji ba sama ya fari wani wani kote ko ba haka bane na'am gida in kai fari sosai in babu gimshikai za ka gani kawai ha ya rubuta ya fari amma sama saboda ubangiji subhanahu wataala duk da girman su bai faduwa kuma hallau duk da girman sammai suna tsoron ubangiji hal yana girgiza au suna girgiza sammai bakwai dukka subhanahu wa ta'ala in yayi magana suna girgiza saboda tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala nan Allah subhanahu annabi alaihi salatu wasallam haka yake qala fa idza sami'a zalika ahlus samawati kenan malaiku ko mutane wanda suke sama wannan mala'iku ko yace in sun ji ala su'iqu aw kharru sujjada kenan suna suma koko suna faduwa suna cikin sujudi qala fa yakunu awwala man yarfa ra'sahu jibril jibril shine wanda yake dauka wahi wanda Allah ya kallafa shi da alwahi jibril shi ne na farko wanda zai daga kanshi qala kullama marra bi sama'in qala fa yukallimu Allah min wahyi bima arad kenan Allah zai mishi wahyi kenan maganar shi ya dauka ya kai wanda Allah subhanahu wataala ya umurce shi qala thumma yamur jibril ala al mala'ika ka san sammai bakwai wayannan kowace sama akwai mala'iku wanda suke su ne masu gadi su ne wanda suke cikin wa'innan wannan sama qala kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikata madha qala rabbuna ya jibril duk wata sama in aka zo jibril ya zo zai huce yana malaiku suna tambaye shi suna tambaye shi jibril me yace ubangijinmu mu shi jibril kuma hallau yana gaya musu ya ce fayakulu jibril qala al-haqq ya hore gaskiya kuma shine mai sama shine mai girma qala al-haqq wa huwa al-ali al-kabir qala fa yaquluna kulluhum مثل ما قال جبريل كانوا يقولون قال الحق وهو العلي الكبير kowa daga cikin mala'iku yana hudi wannan magana wanda jibril ya gaya musu ƙala fayantahi jibril bilwahi haitu amarahullah nan ya kamata mu gane lokaci lailatul isra wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya subhanahu alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina kuma hallau daga nan masjid al-haram kenan daga makka zuwa bait al-maqdis nan jibril ya tafi ya dauke su da ya kawo shi nan kuma ya bada annabawa sallah ya ba annabawa sallah ko shi ne imam ulil azmi min ar-rusul to daga nan kuma hallau summa urija bihi ila as-sama' jibril kuma hallau ma'ahul buraq annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau bisan buraq suka tahi hal as-sama'il ula aw as-sama'id dunya sama na karshe jibril wannan mala'iku wanda suke gadin wannan sama suka tambaya jibril ya buga yace man yace jibril yace wane ne yace jibril ne yace to tare da wa kuke yace tare da Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala aw ursila ilayhi yace an tura a kiraye shi yace eh kurai kwa aka bude sama aka tahi sama ta farko ta biyu ta uku hal sama ta karshe sama ta biya to kuma daga nan ya jibril ce to wannan wuri na ne in na tahi zan kone lau zittu lahtaraftu kuma jibril nabi sallallahu ya tahi wajen ubangiji shi hal ya faranta mishi salloli guda biyar filiyom guda hamsin amma kullum ya tahi ya dawo a sama sadisa nabi wallahi musa yana tambaye shi yace me ubangijinka ya faranta maka yace wallahi salloli guda hamsin a cikin rana dare da rana a wuni guda kenan yace a a ka koma wajen ubangiji ka tambaye shi ya rage maka al'umma taka rauni gare su su iya ba yana komawa hal daga karshe ya tsaya a cikin salloli guda biyar to nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace to yace an tarzita bi kalami rabbika ka yarda da maganar ubangijinku kuma hallau kada farilatawa ya tafi kenan ya karbu haka kenan amma jeka ga ham salloli guda biyar amma ladan guda sallah guda hamsin kenan wannan sauka ne Allah ya sauka bayin shi cikin ummata Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam to wannan yana nuna Ubangijinmu subhanahu jalla jalaluhu yana sama. Kenan saboda gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan hadisi yace yin yayi wahi kul duk wata magana in aka zo wajen wata sama ana tambaya yace yaya ubangijinmu yace qala haq kuma yana zo yana zo hal karshe ya tafi wajen wanda Allah ya umarce shi kenan wannan yake kwatanta Allah subhanahu ta'ala yana sama kuma ga wannan hadisi na Miraj shi ma yana nuna Allah subhanahu ta'ala fi sama saboda haka kenan bai kamata ba mu ankara wayannan abubuwa wanda Allah subhanahu ta'ala yake kuma a hadis a amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardh fa idha hiya tamur am amintum man fi samai ayoyi da yawa a hadis da yawa gashi duka kwatanta Allah subhanahu wa ta'ala yana sama to nan yace wannan hadisi yana nuna azamatillahi subhanahu wa ta'ala kuma hallau tsoron mala'iku kuma hallau sammai da kasai dukkan subhanahu wa ta'ala suna tsoron ubangijinsu saboda in ubangijinmu ya yi magana sammai dukka suna girgiza ko mazan salam ya ce girgizanmu ko girgizan sammai wannan saboda suna tsoron ubangijinsu kuma hallau mala'iku su ma hatta yughsha alaihim kenan hal su yi suma kuma hallau hal su yi sujjada saboda tsoron ubangijinsu subhanahu jalla jalalu kenan wannan bai nuna ubangijinmu mai girma ne mai daraja mai tsoro ya kamata kowa ya yi tsoron duk da makana da darajar mala'iku wa'in nan amma suna sauran ubangijinsu dukka da girman sammai dukka guda bakwai wannan amma dukka suna sauran ubangijinsu to saboda haka wallahi ya jama'a ya kamata mutum ya yi tsoron Allah saboda tsoron Allah shi ne duk wanda ka yi tsoron shi kenan dole sai in ka mishi bauta saboda can muka ce su wa'annan wanda suke bauta wa'annan aljannu innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa kenan in sun tahi sun sabka wani koroma suna tsoron su wa'annan wannan ya shi zaje banduna na na aljannun wannan wuri kenan suna tahiya wajen manyansu suna tambayarsu kenan su musu tsoro ko tsaro ko tsaro tsare to su musu tsare bisan su wayan nan aljannu wayan nan wanda busu tsoron Allah to kenan saboda tsoron wayan nan shi ne ya sa sun musu bauta saboda shi wannan alhaufu khawful ibada ne saboda haka kenan duk wanda ka yi tsoron shi kenan dole sai in ka mishi bauta na tsoro saboda haka su wa'innan mala'iku su wa'innan sammai kenan duka bayan Allah ne kuma suna tsoron Allah kuma ya kamata kowa ya yi tsoron Allah saboda in baka tsoron Allah kana iya kafadi a cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ko ya hana ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه kenan kowane sarki yana da wuri wanda ya hada kalwani ya yi kuskure sai da inci ne ya bada ya shi iyaka yawwa ana inda da kulli malakin hima kenan yana da kowane wannan yana da iyakar shi to kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce ala wa inna himallah hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala wa inna himallah maharimuhu kenan iyakan ubangiji shine abubuwan da ya haramta kenan wanda yace shi wannan haramun ne kenan bai kamata ba innal halalu bayyinun wa innal harama bayyinun kenan abu da haramta ubangiji kawai gashi a karara kowa ya duk yanzu wanda zai karya ya san karya haram ne duk wanda zai sata ya san sata haram ne duk wanda zai kenan saboda an san duka wannan abu wanda Allah ya haramta an san kenan kuma shine iyakan ubangiji subhanahu wataala wanda ya shiga a cikin ya sallaka iyakan ubangiji to ya san kenan bayya tsoron ubangiji yanzu ko yara in sun zo walillahi masalul a'la in sun zo gida sun san ko almajiri ya san nan gida akwai kare zai shiga ba zai shiga ba sai in ya tabbata wannan kare an zarme shi to ko babu saboda me saboda tsoron kare kenan kai in kana tsoron ubangijinka bai kamata ba ka taka iyakan ubangiji ka shiga cikin abubuwan da Allah ya haramta in kana tsoron shi amma in baka tsoron shi a ba ruwanka kai komi da komi wanda kake so saboda haka Allah subhanahu wataala yake inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yace babu wanda suke tsoron ubangiji su kamal malamai saboda sun san abubuwan da yake jira su gaba in sun taka dokokin Allah in sun taka dokokin Allah ko ba haka bane ba kenan amma wanda bai san ba kenan yana iya yi komi da komi wanda yake so kawai ba ruwanki amma nan yana kwatanta mumu tun da mala'iku ga sammai suna tsoron ubangiji kuma sun san ubangijinsu ne kuma sun san sarai bayin su nan bayin allah ne su fara ta'ala to kenan ya kamata mu ma wanda ba komi ba ne ba a cikin mulkin ubangiji ya kamata mu yi tsoron allah ko ba haka ba ne ya kamata mu ma mu saya wajen dokokin Allah kal mutaka dokokin Allah kal musallaka iyakan Allah subhanahu jalla jalalu to nan kuma yace الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من مخلوقاته سوى أن مشركي سوى أن ما شمبي شمبي سوى أن ما كذا كذا دك وين أن وند سنا يسابين الله تو yace wa'innan suka dauka wa'innan wanda suke musu bauta kenan sun musu bauta sun yi bar ubangijinsu sun koma wajen wa'innan alhali babu wanda ya cancanta mishi bauta sai Allah subhanahu jalla jalalu kenan wannan yana nuna mushrikai wannan sun bi hanya wanda ba shi bane ba wanda ya kamata su bi kuma in muka ce mushrikai in in aka ce mushrikai wannan yake kwatanta duk wannan abu in kai saboda bauta na ubangiji da subhanahu wataala ya kamata kenan duk wanda ya sarrafa wannan ibadodi wani ba Allah ba to ya shiga cikin shirka kuma al'ibadat muka hudi mun ce lafzun jami'un le kulli ma yuhibbuhu Allah yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahira wal batin duk wayannan abubuwa wanda ka kana so ka samu lada wajen ubangijinka a boye magana ce a'a aiki ne ta hannu mine duk wayannan abubuwa wanda kana neman lada wajen ubangijinka wanda kake nema lada wajen ubangijinka wanda kake nema lada wajen ubangijinka to kenan ka san wannan ya koma ibada in ka sarrafa wani wanda ba ubangiji bane ba to ka shiga cikin shirka ta Allah subhanahu wa ta'ala shi shirka mine ka zo ka gama ka ba da haƙƙi wanda ba haƙƙin wani bane ba ka ba shi kenan ka nuna a shirka saboda haka Allah subhanahu wataala ce inna shirka la zulmun azim babban zalunci ne saboda ka ɗauka haƙƙin ubangiji ka ba wani ibada Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa illa liya'budun kenan ibada ta ubangiji ne in ka zo kama wani ibada to kenan ka ɗauka haƙƙin ubangiji ka ba wa'annan kenan ka ma ubangijinka zalunci haza zulmun inna shirka la zulmun azim yace bayan azamatillahi jalla wa ala wa istihqaquhu lil ibadati wahdahu yace nan yana nuna girman ubangiji subhanahu jalla jalaluhu kuma yana nuna shi ne ya cancanta a mashi bauta shi kadai ba kowa ba saboda kudiba in yayi magana ko ina sai sammai suna girgiza saboda tsoron ubangijinsu mala'iku suna suma saboda sananin tsoron ubangijinsu to wannan ba ya cancanta ba shine ya mace bauta amma duk da wannan a zo a bar wannan kuma a koma wajen wanda shi ma su yana tsoron ubangiji shi to yace isbat anna Allah ya takallam mata sha'a bima yasha kaifa yasha yace akwai wanda nan yana nuna Allah subhanahu wataala yana magana wata lokaci yana sha yana so kuma da wanda yake so yi mishi magana kenan Allah subhanahu wataala kowane lokaci kowane mutum wanda yake so ya mishi magana in yana so ya mishi magana kenan Allahu azza jalla ya takallam yana magana yaya magana sai ce Allahu a'lam ba san ba yaya magana shi amma yana magana kuma duk wanda yake Allah bai magana ya koma ya raja'a addini shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yana magana ko ba haka ne قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير كما abubuwa da yawa ayat ayoyi da yawa wanda suna kasanta Allah subhanahu wa ta'ala yana magana kuma yace isbat uluwillahi ala khalqihi yana nuna anna Allah azza jalla yana sama kuma ga hadisai ga ayoyi wanda suke kasanta Allah subhanahu wa ta'ala yana sama kuma fadlu jibril alaihi salam jibril in Allah ya yi wahi sammai suna girgiza saboda tsoron ubangiji mala'iku duka suna suma suna hada yace wa yakunu awwala man yarfa rasahu jibril kenan shine na farko wanda zai daga kanshi saboda shine wanda Allah zai bashi umarni wanda zai kai wannan umarni wuri wanda Allah yana so ya kai wannan umarni kenan alama na jibril shine yana daraja a cikin sauran mala'iku to kenan daga nan za mu saya kuma kusan kenan wanda ya cancanta a bishe bauta shine ubangiji subhanahu jalla jalaluhu kuma duk wa'annan da girmansu da darajarsu amma dukkan wa'annan mala'iku ne ko sammai ne dukkan suna tsoron ubangiji subhanahu jalla jalaluhu saboda haka zan tsaya wanda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu haza wa sallallahu wa sallam baraka ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala